الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 22 ga watan rabi'ul 22 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 22 ga watan biyu shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am kamar ni to wannan matsala ta maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba duk waɗanda suka ce ba a koyi da almasbuk wanda aka rigaye shi da wani abu daga cikin sallah ta jama'a cewa ba za a yi koyi da shi ba ba su da wani dalilin da suka dogara sai mu koma asali shine halacci idan ka taro da mutum yana ciko abin da ya rage masa sai ka koma damar shi ka zama mamu ka kabbara idan ya salamce abin da ya rage maka sai ka tashi ka ciko na'am mutum ya yi wai rufe ido kamar misali mutum yana cikin sujada lokacin da yake addu'a ba a cikin sujada ba ko a wajen sallah haka in za ka yi addu'a ba a shar'anta mana ba rufe idanu iya abin da ake bukata game da addu'a shine mutum ya hararu girman ubangiji subhanahu wata'ala da zuciyarsa ya san wane ne yake roƙo kuma ya tabbatar da cewa duk wani abin da yake da bukata in ma na janyo amfani ko ije cuta hanyar samun shi hanya ce ɗaya-ɗaya shine wajen ubangiji subhanahu wata'ala haka ake bukatar zuciyar mutum ta kasance a halarce lokacin da yake addu'a yin haka sababi ne daga cikin sabuba na samun karbuwar addu'a domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yana ce da mu ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki ubangijinku halin kuna masu sakankancewa game da cewa Allah zai karbi addu'ar ku sai manzon Allah ya ce ku yi sani ubangiji ta'ala baya karbar addu'a ta zuciya wadda take shagalalla an gane ku duk wanda yake addu'a zuciyar shi a shagalce tunaninta ya koma wani bangare na daban ubangiji subhanahu wata'ala baya karba addu'arsa don haka rufe ido ba shi da wani asali in ma a cikin sujada ko a wajen sallah a lokacin da mutum yake addu'a ba a shar'anta mana ba na'am malam kamar alakul in ana jaraba mutum ya samu babban lamba mutum ya samu karami ba shi daɗi ba hasada ne ko ba hasada ne ba
kamar misali dan uwanka ya samu daraja madaukakiya eh kai ba kai kai kuma darajar da ka samu bata kai tashi ba sai ka ji haushi baka ji daɗi ba akan ɗara ka da yi wannan ƙwarai hasada ce ana kiranta hasada idan aka ce hasada wato shine guri game da gushewar ni'ima ga wanda Allah ya jaddada masa ni'ima samun daraja madaukakiya a wajen jarrabawa wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala idan dan uwanka ya samu daraja madaukakiya kai ka samu daraja wadda take kasa to kada ka bata rai ka samu damuwa akan wannan daraja da ya samu abin da ya kamata kai farin ciki ka taya shi murna kuma kai masa fatan Allah ya kara wato jaddada masa wannan ni'ima kai kuma sai ka yi fatan cewa ubangiji subhanahu wata'ala kai ma a gaba ya baka dacewa don haka in ka nuna damuwarka da fushinka game da wannan daraja da ya samu to wannan nau'i ne wanda yake na hasada haramun ne sai dai ba laifi kakan iya yin takara da shi ka yi hamayya cewa jarrabawa ta gaba sai ka wuce shi wannan kuma ya halatta a bangare na ilimi musamman abin da ya shafi ilimi na addini ana buƙatar tanafus shine yin hamayya da takara ringa kokarin sai ka dare yan uwanka wannan shi ba laifi domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi sahihi yake cewa la hasada illa fi sunataini wato babu yin hasada sai a cikin tadudi guda biyu amma abinda ake nihi da hasada anan guri ake nihi an gane ko ba hasada ba a ma'anarta wanda yake na larabci ma'ana babu yin guri sai game da abubuwa halaye guda biyu ɗayansu maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mutumin da Allah ya ba shi ilimi ya zamanto yana tsaye tsayin daka game da ba wannan ilimi hakkinsa alkur'ani ne ya dukufa akan karatun shi dare da rana sannan da kokarin karantar da abin da ya sani na ilimi maza Allah ya ce wannan kana iya yin gurin samun matsayinsa ma'ana ka yi hamayya ka ringa famar cewa sai ka kai shi ko sai ka kiwon shi na biyunsu shi ne mutumin da ubangiji ta'ala ya ba shi dukiya kuma Allah ya hore shi akan ciyar da dukiyar shi akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah wannan shi ma kana iya yin gurin samun matsayinsa wannan affage biyu su kadai ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana mumini yakan iya hamayya ya yi takara da 'yan uwansa muminai don haka abinda muke so mu gane ka'ida a inda yake halatta mumini ya yi hamayya da 'yan uwanshi muminai ya yi takara akan al'amari wanda yake na lahira kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun amma do akan abin da ya shahi lamari na duniya baya halatta mumini ya yi munafasa ya yi hamayya da takara da 'yan uwanshi muminai na'am
kamar ana cewa duk dan adam daga aiwuwar shi har barin har rayuwar shi ana kirga lumfashinsa da takun sinsi to amma an musulmi ne idan ya yi alwala zuwa masallaci wannan ba su cikin lissafi ko zai tsayi zumunci
wai shin haka ne cewa dan adam tun daga halittarsa ma'ana tun daga zawar shi duniya har ya mutu gaba ɗayan limfashinsa da takin da zai yi a ban ƙasa a lissafe suke sai dai idan zai tafi masallaci ko idan zai tafi zumunci to wannan taki nashi ba a lissafawa da limfashinsa tambayar mu ana menene sababin abin da yasa ba a lissafawa idan zai tafi masallaci don kar a sanya su a cikin lissafi ya ƙara tsawon kwana ko mai ake nufi in haka ake nihi babu wani dalili da ya nuna haka illa kasancewar ma dalilan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk takin da dan adam zai yi musulmi zai yi zuwa masallaci wannan taki nashi ana lissafewa duk takin da yayi ana ɗaukaka darajar shi kuma duk takin da ya ana shafe masa zunubansa har ya je masallaci ya dawo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa salatu rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 daraja wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma ata almasjida la yuridu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تهبس الحديث قال الله صلى الله عليه وسلم yake cewa sallar mutum a cikin jama'a ta fifici sallarsa shi kadai a gidansa ko a masana'antar shi wato da daraja ashirin da wani abu kamar yadda ya zo a cikin riwaya ta abdullahi dan umar daraja ashirin da bakwai sallar mutumin da ya yi a cikin jama'a take fifitar wanda ya yi sallah shi kadai za Allah ya ce domin idan ɗaya daga cikin musulmi ya yi arwalla ya kyautata arwallarsa ya fita zuwa masallaci ba abin da ya fitar da shi daga gidansa ko masana'antarsa illa kasancewar ya je masallaci domin yin sallah manzon Allah ya ce lam yahbu watan ba zai yi taki taki illa rufi alahu biha daraja face sai an ɗaukaka darajar shi wa hubba anhu biha khati'a kuma sai an sarayar masa da zunubi hatta ya dukula masjida har ya kai lokacin da zai shiga masallaci kaga wannan na nuna mana takin dan adam idan zai tafi masallaci a lissafe yake ana ɗaukaka darajarsa kuma ana sarayar masa da zunubansa don haka kasancewar maganar cewa dan adam takinsa da numfashinsa gaba ɗaya a lissafi yake wannan haka ne saboda ubangiji ta'ala ya faɗa wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin dukkan komai ubangiji ta'ala ya ce mun kididdige shi mun lissafe shi a cikin littafi wanda yake ma'abucin bayani shine lahul mahfuz kaga nan wa kullu shay'in an yi ibafan nakira ila nakira don haka wannan siga ce daga cikin siyagul umum takin dan adam yana ciki lumfashin dan adam yana ciki dukkan abin da ka sani ubangiji ta'ala ya kididdige shi ya lissafe shi an gane ko kamar yadda yake cewa wa ahaba bima ladaihim wa ahsa kulli shay'in adada dukkan komai Allah ya kididdige shi wato ga lissafi to amma maganar in zai tafi masallaci ba a lissafa wannan mai da ta gefe wannan hadisi da muka karanto na nuna mana tafiya masallaci na dan adam ana lissafe masa duk takin da zai yi ana ɗaukaka darajar shi kuma ana sarai masa da zunubi na'am wai misali bayan kun yi musafaha kun haɗa hannu da mutum yake ɗora hannu a kan kirjinsa wannan ba ya da asali an gane ko ba shi da asali a shari'a iya abin da yake da tushe shine haɗa hannu tsakaninka da ɗan uwanka musulmi sakamakon duk musulmin da ya haɗu da ɗan uwansa musulmi ya yi musafaha mazan Allah ya ce ba za su rabu ba sai an gafarta musu zunubansu a wata riwaya mazan Allah ya ce ba za su rabu ba duk musulmin da ya haɗu da ɗan uwansa musulmi suka yi musafaha suka yi godiya ga ubangijinsu mazan Allah ya ce face zunubansu sai sun ringa saraya irin yadda ganyen itaciya yake saraya misali lokacin bazara idan iska ta kada ma'ana zunubansu gaba ɗaya zai ringa saraya daga jikinsu amma in aka yi musafaha kuma aka yi ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan musafaha kenan a yi godiya ga Allah alhamdulillahi alhamdulillahi to wannan sababi ne daga cikin sabubba waɗanda suke na samun gafara ta zunubi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jana'iz mun tsaya ƙarshen wato babi na 24 baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin yin kuka ga mamaci kamar yadda bayani ya gabata ba kowane kuka ba ne bai zamanto haramun a mamaci kukan da ya zamanto haramun shine kukan da ke akwai ɗaukaka murya a cikinsa kamar yadda a darasi na yau za mu iske baban da ke bayani game da rangwame game da mamamaci kuka kuka wanda yake na zubar da hawaye a ƙarƙashin shi baban da ya zamanto haramun a mamamaci kuka kuka wanda yake na ɗaukaka murya shine malam ya shigo mana da wasu hadisai ɗaya daga cikinsu shine hadisin umar allah ya ƙara masa yadda wanda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almayyitu yu'azzabu bi bukai ahlihi alai mamaci ana azabtar da shi a ranar kiyama kamar yadda yake cikin wata riwaya wannan azaba da za a masa a ranar kiyama ne ubangiji subhanahu wata'ala zai azabtar da shi tare da cewa akwai riwaya da take nuna cewa da zaran an shigar da shi kabarinsa ma'ana duk kukan da za a masa to wannan ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya a azabtar da shi a sanadiyar kukan da aka masa shine anan yace almayyitu yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi wato shi mamaci ana masa azaba da kukan da iyalinsa suka masa nan abin da muke so mu gane iyalinsa aka ci kenan wanda ba iyalinsa ba wanda ba a kilga shi daga cikin iyalinsa don ya masa kukan mutuwa wannan bai shahe shi ba amma in dai iyalinsa ne suka masa kukan makoki to wannan ana azabtar da shi gwalgwadon kukan da suka masa in aka ce iyali ana nihi mata da 'ya'ya da duk wanda kula da al'amarin shi yake karkashinka an gane ko duk mutumin da kake daukan ɗawainiyar shi to wannan za a lissafa shi daga cikin iyalinka wanda iyali ko mumini shi yake da sanda ta doka a kansu ya sanya su su dukufa akan ayyuka na kwarai kuma yana da yancin da zai hane su game da dukkan wasu abubuwa waɗanda ba su dace ma shari'a ba ko ma mu ce wajibi ne tilas ne aka yi shi kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta mana haka da nasi na alkur'ani يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية Ubangiji ta'ala ke faɗa ya ku jama'a ta muminai, ku kare kawunanku da iyalinku game da wata wuta ta musamman, don haka kare kai game da wannan wuta ba zai tabbata ba dole sai da tsare dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. abinda ya yi umarni na yi mu yi bakin gwalgwadon iko abinda ya hane mu hannu wannan ita ce wikaya garkuwar da za ta kasance tsakaninmu da azabar Allah subhanahu wa ta'ala don haka a nan malamai suka ce mutumin da za a azabtar da shi a sababin kukan da iyalinsa suka masa wannan mutumin da ya san da cewa al'adar jama'arsa ne da ɗabi'a su yin kukan mutuwa kuka wanda yake na ɗaukaka murya idan mutum ya ƙi hannun iyalinsa ya ƙi musu wasiyar cewa in ya mutu kar su masa wannan kuka to idan bai hane su ba ya tuzartar da abin da yake wajibi a kansa don haka ubangiji ta'ala zai azautar da shi game da duk kukan da iyalinsa suka masa wasu malamai suka ce mutumin da ma ya yi wasiya shi ma ka kwatsa shi akan haka wanda ya wasiyar cewa in ya mutu a yi masa kukan makoki kamar yadda ɗabi'a ce ta maguzanci kafin zawar musulunci mutum kafin ya mutu sai ya wasiyar cewa in ya mutu a yi masa kukan mutuwa kamar yadda ɗarafa yake faɗa a cikin waƙarsa yake cewa idza mitu fa ni'ini bima ana ahluhu wa shuqi alayya al-jayba yabnata ma'abadi ya ce izamitu fani'ini ya ce yabnata ma'abad ya ce ya ke diyar ma'abad ya ce in har na mutu ya ce fani'ini bi ma'ana ahalu ya ce imun kuka da duk abin da ke gana dace da shi duk wani matsayi na wanda yake na daraja ki rera kukan mutuwa ki mun kuka ya ce wa shukki alayyar jaiba ya ce kuma ki tsaga wuyar rigarki an gane ko wanda waɗannan ɗabi'u duka ɗabi'u ne wanda suke na jahiliya to don haka malamai suka ce duk mutumin da ya yi wasiyar cewa in ya mutu a yi masa kukan makoki to wannan shine za a azabtar da shi gwargwadon kukan da aka masa a cikin kabarinsa kuma da yini na alkiyama da mutumin da ya san al'ada ce da ɗabi'a ta iyalinsa ko kuma ta jama'a yin kukan mutuwa ya ƙi yin wasiyar cewa shi in ya mutu kar a masa kukan mutuwa ya kyale su haka nan to shi ma idan ya mutu in aka masa kuka ana azabtar da shi amma in ba kai ba kai wasiya kuma ka riga ka yi wasiyar cewa kar a maka ko da al'adar jama'a ka ce to duk kukan da za a yi ba zai shafe ka ba don haka malamai sun hada wannan hadisi da ire-irensa da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra ubangiji ta'ala ke fada rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai na daban an gane ko don haka kenan in ka ba da iya abin da yake kanka na galgadi to wannan ba abin da zai shafe ka game da duk kukan da za a yi maka don haka hadisi na biyu a baban shine hadisin abu musa al'ashari Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min mayyitin ya mutu فيقوم باكيه فيقول واجبلا وسيدا أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلحظانه أهكذا كنت wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa babu mamacin da Allah zai masa rasuwa fa ya ƙumu bakihi masu masa kukan makoki su tsaya suna rosa masa kuka fa ya ƙulu su masu kukan suna faɗa wa jabala wayo babban dutse ya faɗi wa sayyida wayo shugaba ya mutu majingiyar madogara ta faɗi mun mutu mun lalace da abin da ya kama da haka ya ce illa wukila bihi malakaniyar hazane face sai an wakilta masa mala'iku biyu daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala su yi ta hankadarsa suna tunkudarsa a kirjinsa lafazin Allah shine ka jimke hannu ka hangaji mutum a kirjinsa to haka waɗannan mala'iku biyu za su ringa hangaza shi suna bankadar shi sai su ce a haka za kun shin haka ne kamar yadda suka faɗa kai ne babban dutsensu kai ne madogararsu kai ne majinginansu in babu kai sun mutu sun lalace shin haka ne waɗannan mala'iku haka za su yi ta hangaza shi wannan kaɗan daga cikin azabar da za su ringa masa banda abin da Allah ya tanada masa bayan haka kinan don haka dai kamar yadda bayani ya gabata mutumin da ya yi wasiya da mutumin da ya san al'adar jama'arsa ce ya ƙi hanin iyalinsa game da wannan kukan mutuwa to shine za a yi masa irin wannan azaba don haka abdullahi ibn mubarak ya ce arju in kana yanhahum fi hayatihi Allah ya kuna alaihi min zalika shay' ya ce in har mutum ya kasance lokacin da yana raye yana hanin iyalinsa ya musu wasiyar cewa kar a masa kukan mutuwa an gane ko to wannan ya ce ina fatan cewa wani abu na azabar Allah ba zai kasance ba a kan shi domin ya ba da iya abin da Allah ya wajabta masa na yin gargaɗi da wasiya yau za mu tashi babi na gaba قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت عائشة رضي الله عنها يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه قال وفي الباب عن ابن عباس وقرزت وقرزة بن كعب وأبي هريرة وابن مسعود وأسامة بن زيد رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها وقد ذهب أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى وهو قول الشافعي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء هو ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في هجره فبكى فقال له عبد الرحمن آتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء قال لا ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمش وجوه وشك جيوب ورنة شيطان قال وفي الحديث كلام أكثر من هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال حدثنا قتيبة عن مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا هو هو قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه فقالت عائشة رضي الله عنها غفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rangwame game da yin kuka ga mamaci kukan da ake nihi a nan wanda aka yi rangwame kuka na zubar da hawaye wanda babu ɗaukaka murya tattare da shi shine anan malam ya shigo da hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke faɗa almayyitu yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi wato shi mamaci ana azabtar da shi da kukan da iyalinsa suka masa an gane ko duk kukan da iyalinsa suka masa to ubangiji subhanahu wata'ala na azabtar da shi gwargwadon kukan da aka masa kamar yadda bayani ya gabata wanda ya wasiyar cewa in ya mutu a yi masa kuka ko kuma wanda ya ƙi hanin iyalinsa kafin Allah ya masa rasuwa tare da cewa ya san ɗabi'arsu ce da al'adarsu to wannan tabbas za a azabtar da shi gwargwadon kukan da aka masa aisha Allah ya ƙara mata yadda sai take cewa ya rahamukullahu ta ce Allah ya ji kan wato abdullahi dan umar lam ya kazi ta ce ba ƙarya bai game da abin da ya faɗa walakin na wahima kusan da cewa dai ya kuskure a wajen wannan hadisi an gani ko wannan kenan ladabi daga cikin ladabba na idan mutum ya yi kuskure ba kai tsaye ba haka kawai za ka haro akan kuskurensa ka ka cancane shi abinda ake bukata ka ɗanyi wata muƙaddima wata 'yar shimfiɗa takaitacciya ta nuna kuskurensa kamar yadda anan aisha cewa ta yi rahamuhullah cewa ta yi allah ya ji kan abdullahi dan umar ta ce lam yakazi ta ce ba karya ba fa yi game da abin da ya faɗa na cewa mamaci ana azabtar cewa ya ji manzon allah ya faɗa cewa mamaci ana azabtar da shi da kukan da iyalinsa a sanadiyar kukan da iyalinsa suka masa aisha ta ce ba karya ba ne walakin na wahima ta ce kusan da cewa ya kuskure ne ta ce innama kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li rajulin mata yahudiyan kadai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ne ga wani mutum da ya mutu a matsayinsa na yahudi an gane ko manzan Allah ya ce innal mayyita la yu'azzab lalle mamaci ana azabtar da shi wa inna ahlahu la yabkuna alaihi lalle iyalinsa an gane ku lalle mamaci ana azabtar da shi mamacin da iyalinsa wato suke masa kukan mutuwa don haka kenan wannan ya takaita ga wanda yake ba musulmi ba kamar yadda ita aisha Allah ya kara mata a yadda a nan ta jingina kuskure zuwa ga abdullahi dan umar ta ce kuskure ne ya yi ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ne ga wani mutum da ya mutu a matsayinsa na bayahude iyalinsa suna masa kuka manzon Allah ya ce lalle ana azabtar da shi innal mayyita lalle wannan mamaci shi bai yahudan kenan al'alif wallam anan lil ahad la yu'azzab lalle ana azabtar da shi wannan mamaci wa inna ahlahu la yabkuna alaihi domin iyalinsa suna masa kuka don haka kenan wannan Aisha Allah ya kara mata yadda ta nuna cewa fadar abdullahi ibn umar wato kuskure ne don haka kenan abin ya takaita ga wanda yake ba musulmi ba wanda ƙarin bayani zai zo a kan haka wato malam ke faɗa cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yadda wanda hadisin zai iya zama a ƙarƙashin babin wanda hadisin na cikin musnad na al'imamu ahmad wanda lokacin da zainab iyar manzon allah sallallahu alaihi wasallama allah ya mata rasuwa mata sai suka haɗu suna rusa mata kuka umar allah ya ƙara masa yadda sai ya shigo da bulala ya yi ta dukansu kasan umar ba wasa duk abin da ya keta shari'a to ba maganar gudu ba ja da baya komawa ne a lokacin nan umar ya shigo da bulala yana dukansu fa akharahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biyadihi maza Allah sai ya janyo umar ya ce ya umar mahalan maza Allah ya ce ba a sannu dakata sun maƙala sannan sai maza Allah ya faɗa ga su matan ya ce iya kunna wani iƙa shaiɓan manzan Allah ya ce ku kiyayi ɗaukaka murya irin ta shaiɗani sannan sai manzan Allah ya ce da su innahu mahama kana minal aini wa minal qalbi fa min Allah azza wa jalla wa minar rahma kusan da cewa shi kuka na mutuwa in ya kasance kuka ne wanda ya takaita ga ido zubar da hawaye wato da jin zafi a zuciya wannan al'amari ne daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka ya halicci bawansa ya ɗabi'antar da shi akan duk abin da ya same shi na musiba, to, ba kowa ba ne zai iya jimrewa, idanu za su iya zubar da hawaye kuma zuciya za ta iya samun damuwa da ɓacin rai. Sai ce wannan daga Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma wannan yana daga tausayin da Allah yake kimsawa a cikin zukatan bayansa domin zubar da hawaye. da samun damuwa a cikin zuciya idan wata musiba ta samu sai wanda Allah ya kimsa rahama a cikin zuciyar shi ke kasancewa haka amma duk wanda Allah bai sanya tausayi a cikin zuciyar shi duk abin da zai samu na musiba in mawa zai mutu shi ko damuwa bai yi ba sai ce wa ma kana minal yadi wa minal lisani amma duk abin da ya zamanto game da hannu kamar yadda wanda suke marin kumatunsu idan an musu mutuwa da waɗanda suke keta wuyar riga da waɗanda suke yabon jikinsu da waɗanda suke ɗaukaka murya da halshi wayo mun mutumin lalace manzon Allah ya ce fa mina shaytani wannan duka lamari ne wanda yake na shaytani haramun ne don haka kenan anan da Umar yake dukan su manzon Allah ya nuna musu cewa kuka na ɗaukaka murya haramun ne domin al'amari ne na shaiɗani mu kuma dole mu kyamace shi inna shaiɗana lakum aduwun fattaki zuhu aduwa abin da yake kenan kuka na zubar da hawaye da samun damuwa a cikin zuciya wannan ba laifi rahama ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke sakawa a cikin zukatan wato bayansa don haka wannan kwatancin wannan hadisin yana cikin sunanin nasa'i yadda su matan sun haɗu lokacin da ita zainab allah ya mata rasuwa suna kuka umar dai ya shigo yana hannunsu yana kuransu da bulala umar sai mazala sallallahu alaihi ya ce da abunna ya umar sai ya ce fa innal aina dami'a wal qalba musabun sai ya ce wal ahada qari to dan haka a takaice wannan kuka wanda yake na ɗaukaka murya haramun ne amma na zubar da hawaye wannan shi babu laifi kamar yadda malam yayi ishara zuwa hadisin abdullahi dan abbas da hadisin wato karaza an gane ko karaza ibn ka'ab da hadisin abu huraira shine wanda muka karanto yana cikin sunanin nasa'i sannan da hadisin abdullahi dan mas'ud da usama ibn zaid Allah ya yarda da su kowane ɗaya daga cikin su ya rawaito hadisin da zai iya zama a karkashin babu wanda ke nuna rangwame game da kuka wanda yake na zubar da hawaye da samun damuwa a zuciya malam ke faɗa hadisin aisha hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi sai malam ke faɗar cewa an rawaito shi ba ta fuska ɗaya ba biyu ba daga aisha ma'ana fuskokin sun wuce a lissafa sai yake faɗa wa ƙadar zahaba ahlul ilmi ila haza ya ce wasu daga cikin malamai sun tafi wato izuwa wannan hadisi na cewa lalle mamaci ana azabtar da shi a cikin kabarinsa an gane ko kenan idan wanda yake ba musulmi ba ne ba duk kukan da iyalinsa suka masa ana azabtar da shi kamar yadda aisha ta ce mamacin ba yahude ne wata awwalu hadhihi al-aya sai suka fassara wannan aya fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra duk wata rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai na daban don haka in ba kai ba ka sa su ko kuma ka san suna yi ka ƙi hannunsu to ba abin da zai shafe ka game da kukansu sai ce wa huwa qaulu shafi'i wannan kuma faɗa ce ta al-imamu shafi'i an gane ko duk kukan da za a ma musulmi idan Allah ya masa rasuwa matukar ba shi bai ce a yi masa kuma matukar ya san suna yi kuma ya ƙi hannun su to wannan sh- ba abin wannan kenan ma- ya san suna yi ya hane su to wannan ba abin da zai same shi game da azabar Allah game da kukan da aka masa sannan malam sai ya biyo baya da hadisin jabir ibn abdullahi al-ansari Allah ya kara musu yadda jabir ke faɗa cewa aka ban nabiyu sallallahu alaihi wasallam biyadi abdurrahman ibn auf wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya kama hannun abdurrahman dan auf fanqalaqa bihi ila ibnihi ibrahim manzon Allah ya ja abdurrahman suka tafi wajen ɗansa ibrahim an gane ko da wanda yake na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan da gamariya shine yace fanqalaqa bihi manzan Allah ya tafi da Abdurrahman ila ibnihi zuwa ɗansa kenan shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗansa Ibrahim fa wajadahu yajudu bi nafsi manzan Allah sai ya samu yaron wato yana jin jiki rashin lafiya ta kai matuka fa akhadahu annabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu fi hijri manzon Allah ya karbi dan wato ya dora shi akan cinyarsa fabaka sai manzon Allah ya fashe da kuka ma'ana idanu suna zubar da hawaye ba kuka ba wanda yake na ɗaukaka murya kamar yadda yake cikin wata riwaya shine ya ce fabaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai idanunsa suka ringa zubar da hawaye faqala lahu abdurrahman abdurrahman ibn auf sai ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta biki ya ce ya rasulallah yanzu kuka za ka yi a walamta kunna haita anil buka shin baka zamanto ba ka yi hani game da kukan mutuwa ƙala manzon Allah sai ya ce la manzon Allah ya ce ban hana kuka kwata-kwata ba walakin na haitu an sautai ne ahmaƙai ne fajirai ne sanade wato na yi hani game da murya biyu wanda murya ne wanda suke na wauta fajirai ne kuma na wuce iyaka an gane ko alfujur shine mujawazatul had wuce iyaka a cikin banna shine yace walakin na haitu an sautai ne sanade na yi hani game da muryoyi guda biyu ahmaqai ne wanda muryoyi ne na wauta da rashin hankali fajirai ne kuma na wuce gona da iri sautin inda musiba ya ce ɗaga murya a lokacin da musiba ta samu kamshi wujuhi yagon fuska wa shakki shiyubin da ke ta wuyar riga irin wannan murya manzan Allah ya ce na haramta ta waran na ci shaiban kuma da murya ta shaidani shine kiɗa da wake-wake da bushe-bushe waɗannan muryoyi ne biyu wanda Allah ya haramta an gane ko sauti wanda yake na kayan kiɗa da sarewa da irin su algaita da sauransu wannan duka kayan kiɗa da busa wannan haramun ne sannan kenan murya ta biyu wadda ta zamanto haramun ce shine kenan ɗaukaka murya a lokacin da musiba ta samu me ake nihi da musiba a nan wato ita ce mutuwa don haka a nan kenan kukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi dalili ne wanda yake nuna halaccin kukan mutuwa kuka wanda yake na zubar da hawaye kamar yadda a nan shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi don haka akwai hadisi na abdullahi dan mas'ud Allah ikara masa yadda wanda diyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da ɗanta ba shi da lafiya ta aiko ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa yaronta baya jin daɗi manzon Allah ya zo ya gan shi manzon Allah ya aika mata saƙon gaisuwa ta sake turowa ta nace cewa sai ya je manzon Allah ya tashi da wasu jama'a daga cikinsu akwai su Mu'az ibn Jabal Jabal da irin su wannan Sa'ad ibn Ubada da sauransu suka raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya isa aka ɗauko jinjiri aka miƙa masa manzon Allah ya ɗora shi akan cinyarsa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ringa bugawa hawaye su yi ringa zuba sai wato mu'az sai yake cewa mi zan gani ya rasulullah sai manzon Allah yake ce masa hazihi rahma ja'alaha Allahu fi qulubi qalbi man sha'a min ibadi wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ar-rahama aw kama qala manzo Allah sai yake ce masa wannan tausayi ne da jin kai ne wanda Allah yake sanyawa a cikin zuciyar wanda ya ga dama daga cikin bayansa kusan da cewa mai tausayi shi kadai Allah yake jin kai duk wanda ba shi da tausayi Allah ba zai ji kansa ba aljaza'u min jinsil amal in kana tausaya ma jama'a Allah zai tausaya maka amma matukar baka tausaya ma jama'a bayan da za a yi ubangiji subhanahu wata'ala kai ma ya tausaya ma dan haka wannan hadisi wanda malam yayi ishara zuwa gare shi da can da yace wabni mas'ud akwai hadisi na Abdullahi dan Mas'ud gaba ɗayansu suna nuna halaccin kuka wanda yake na zubar da hawaye wannan an yi rangwame ba laifi mutum yakan iya yi don haka a nan kenan da shi abdurrahman ibn auf ya ce ya rasulallah yanzu kuka za ka yi alhali kuma ka yi hani game da yin kukan mutuwa za Allah ya ce la ya ce ba kuka ba na hana kwata-kwata walakin na haito an sautai ne ahamakai ne fajirai sanadi kadai wato na yi hani ne game da murya biyu waɗanda suke na wauta na wuce iyaka kenan sautin inda musiba daga murya a lokacin da musiba ta samu kukan mutuwa kenan na ɗaukaka murya sai ce hamshi wujuhin yagon fuska wa shakki juyubin wato da keta wuyar riga da wasu suke yi gaba ɗaya wannan haramun ne wauta ne sai ce wa rannaci shaifanin kuma da murya ta shaidani murya ta shaidani kenan shine wato kayan kiɗe-kiɗe kamar yadda al'imamu nawawi ya ce almuradu bihi algina wal mazamir wato waƙa wato da busa da kiɗa waɗannan duka sauti ne na shaidani haramu ne don haka kamar haka ya zo a cikin hadisi wanda yake na al'imamu bai haƙi da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inni lam anha anil buka kusan da cewa ban yi hani game da yin kuka inna ma na haitu an sautai ne ahmaƙai ne fajirai ne maza Allah ya ce kusan da cewa kadai na yi hani ne game da murya biyu na wauta waɗanda suke na wuce iyaka sai ya ce sauti na gamatin lahawin wala'ibin wa mazamir shaikwan wato sauti wanda yake na rera waka wasa da wargi da busa da kiɗa wato wanda suke na shaidani maza Allah ya ce shine na haramta sai ya ce wa sautin inda musiba sai ya ce hamshi wujuhin wa shakki juyurin wato shine kenan yagon fuska da keta wuyar riga a lokacin da wato aka ma mutum mutuwa da ɗaukaka murya game da kukan mutuwa wanda shine haram sannan malam ya shigo shine sai malam ke faɗa wafil hadisi kalamun aksaru min haza malam ya ce game da wannan hadisi akwai maganganu na malamai sama da abin da muka ambata kenan game da wannan ma'ana sai malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa a takaice hadisi ne wanda yake ya inganta sannan hadisi na uku a baban shine hadisin amra Allah ya ji kanta take cewa ta ji Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zukira laha an ambata ga Aisha annabi na Umar cewa Abdullahi dan Umar ya kulu yana fada innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy alaihi lalle mamaci ana azabtar da shi a sababin kukan da wato masu rai suka masa nan kasancewar masu rai sai ka kayyade da iyalinsa kamar yadda ya gabata a waccan riwaya bi bukai ahadihi alaihi an gane ko kukan da iyalinsa suka masa faqalat aisha aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce gafarallahu li abi abdurrahman ta ce Allah ya gafarta ma abu abdurrahman abu abdurrahman kinaya ce ta abdullahi dan umar kamar yadda a wacce riwaya ta ta yi yarhamullahu aba abdurrahman ko kuma yarhamuhullah Allah ya ji kan abdullahi dan umar amma innahu lam yakzib tace kusan da cewa fa ba ƙarya bi akan abin da ya faɗa walakinnahu nasiya aw akhba sanidi ya manta ko kuma ya kuskure kamar yadda can take cewa inna ma wahima kuskure ne yayi a wannan riwaya sai ta ce walakinnahu nasiya sannan dai abdullahi dan umar yi ta kan iya yiwa ya manta au akhba ko kuma ya kuskure inna ma marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala yahudiyatin yubuka alaiha lalle kusan da cewa kadai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce da wata bayahudiya Allah ya mata rasuwa iyalinta suna rosa mata kukan mutuwa faqala sai manzon Allah yace innahum la yabkuna alaiha wa inna hala tu'azzabu fi qabriha lalle su suna mata kuka kuma ba su san da cewa ana azabtar da ita a cikin kabarinta a sanadiyar kukan da suke mata don haka wannan riwaya kamar yadda ya gabata a waccan riwaya aisha allah ikara mata yadda tana takaita abun ga wanda yake bai yahudi an gane ko kamar yadda kuma aisha haka ta fassara da waccan aya kamar yadda yake cikin wata riwaya aisha allah ikara mata yadda take cewa hasbukumul qur'an take cewa ai alqur'ani ya ishe ku hujja ubangiji ta'ala ya faɗa wala taziru waziratun wizra ukhra wanda haka yake hadisin a cikin bukhari da muslim an gane ko riwaya ta abdullahi dan abbas daga aisha aisha sai ta ce yarhamullahu umar wancan riwaya umar ne ya ce maza allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa mamaci ana azabtar da shi da kukan da iyalinsa suka masa a wannan riwaya aisha sai ta ce yarhamullahu umar allah ya ji kan umar wallahi ma haddasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce na rantse da Allah mazan Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba ya ce inna Allah la yu'azzibul mu'mina bi bukai ahlihi alai Allah na azabtar da mumini da kukan da iyalinsa suka masa mazan Allah bai ce ba mumini ana azabtar da shi kenan mu gane mumini Aisha ta kayyade ta ce walakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala kusan da cewa iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inna Allah la yazidul kafira azaban bi bukai ahlihi alaihi lalle kafiri Allah yana dada masa azaba da kukan da iyalinsa suka masa bayan azabar da ya cancanta wa qalat Aisha sai ta ce hasbukumul qur'an ta ce alqur'ani ya ishe ku hujja ubangiji ta'ala ya faɗa wala taziru waziratun wizra ukra idan haka dai kamar yadda ibn hajar Allah ya ji kansa ya faɗa a cikin littafin safatul bari kamar yadda al-imam al-qurtubi shine ya faɗa ibn hajar ya hakaito fadarsa yace inkaru aisha ta zalika yace wannan inkari ne na aisha ita ce ta yi inkarin cewa mumini ba a azabtar da shi da kukan da iyalinsa suka masa tunda Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukra don haka hukuncin da Aisha ta yi na cewa shi Ibn Umar ya kuskure ne ko ya manta kamar yadda can ma ta faɗa ta ce Umar ya kuskure ba haka ba ne ba shine suka ce wannan kasancewar abu ne wanda yake yayi nisa game da ma'anar hadisin me yasa saboda sahabban da suka rawaito wannan hadisi sun wuce a lissafa wanda suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa mamaci ana azabtar da shi a cikin kabarinsa da kukan da aka masa don haka kenan maganar korewa ta aisha allah ya kara mata yadda babu wata fuska a nan kenan wadda za a wani illa kasancewar kamar yadda muka yi bayani a baya in wasiya ce mutum ya yi to wannan babu wani tantama game da azabtar da shi duk wanda ya ce in ya mutu a yi masa kukan mutuwa to wannan Allah zai azabtar da shi domin ya yi wasiya game da abin da Allah ya haramta don haka kuma ƙa'ida in an masa kukan an zartar da wasiyar ko kuma mutumin da ya san ɗabi'a ce da al'ada ta jama'a sai ya ƙi hannunsu da ya mutu suka masa kuka to shi ma wannan za a azabtar da shi domin ya to zartar da abin da Allah ya wajabta masa shine kare kansa da kare iyalinsa game da azabar wuta باب ما جاء في المشي أمام الجنازة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وقال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن مني وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان أنهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم هو ابن عبد الله عن أبيه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم عن همام وابن منبه عن منصور وابن المعتمر وبكر الكوفي وزياد وسفيان كلهم يذكر أنه سمعه من الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الهميري الصنعاني قال أخبرنا مأمر وابن راشد الأزدي عن الزهري أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة وروى مأمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك الصح قال أبو عيسى سمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن أيينة قال ابن المبارك وأربن جريج أخذه عن ابن أيينة قال أبو عيسى وروى حمام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وهو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه حمام واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل وهو قول الشافعي وأحمد قال وحديث أنس رضي الله عنه في هذا الباب غير محفوظ قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى هو العنزي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة قال أبو عيسى سألت محمدا يعني ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة قال محمد يعني الإمام البخاري هذا أصح wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tafiya gaban gawa na cewa idan an ɗauki gawa kenan za a kai ta makabarta to abin da ya fi dacewa a shiga gabanta kamar yadda shi malin ya yi babin amma bayani zai zo akan haka shine a nan wato malam ya shigo da hadisin salim daga mahaifinsa abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke fada cewa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ababakrin wa umar yamshuna amamar janaza ya ce tabbas na ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da abubakar da umar allah yadda da su gaba ɗayansu suna tafiya gaban gawa lokacin da aka ɗauke ta za a kai ta makabarta an gane ko shi ibnu umar a nan yana ba da labari game da abin da idansa ya gane masa lalle ne ya ce ya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam haka khalifofinsa biyu abubakar da umar in an ɗauko gawa za a kai ta makabarta wato suna shiga gaba don haka kenan wannan dalili ne wanda ke nuna shiga gaban gawa wato shi ya fi tare da cewa bayani zai zo cewa gaba ya kamata a shiga ko baya sannan malam sai yake faɗa cewa wato alhassan ibn ali ibn khallal ya rawaito daga amr ibn asim daga hammam ibn yazid shi kuma daga mansur da bakar al-kufi da ziyad da sufyan gaba ɗayansu suna ba da labarin cewa sun ji al-imam zuhri ya rawaito daga salim ibn abdullahi ibn umar daga mahaifinsa wato shi wato abdullahi dan umar ke faɗa cewa ya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar wato suna tafiya gaban gawa kenan kamar yadda ya gabata wacce riwaya ta sufiyan ibn uyaina kenan a nan sai aka samu da hammam da mansur da bakar da ziyad da shi sufiyan kin gaba ɗayansu kenan marwaita biyar kowanne ya faɗa cewa al'imamu zuhuri shi ya ba shi labari daga salim ibn abdullahi ibn umar daga mahaifinsa kenan abdullahi dan umar an gane ko kamar yadda waccan riwaya ta farko riwaya ce ta sufiyan ibn uyaina kenan anan sai ya samu goyon bayan mutum hudu ga hammam ga mansur a ga mansur ga bakar sannan ga ziyad kenan ya samu goyon bayan mutum uku in an hada da shi kenan na hudu sannan wannan riwaya ta gaba hadisin ma'amar ibn rashid al-azdi shi kuma daga al-imamu zuhri sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar wato suna tafiya ga bangawa wannan riwaya ta ma'amar ibn rashid daga al-imamu zuhri riwaya ce mursala domin al'imamu zuhuri tabi'i ne ba sahabi ba ne ba to yaya wanda yake tabi'i zai ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana tafiya gaban gawa kaga hadisi mursal kwa matsayinsa hadisi ne ba'ifi an gane ko sai yake cewa kala zuhuriyu zuhuri yake ce al'imamu zuhuri yake cewa wa akhbarani salimun anna abahu kana yamshi amamar janaza wato salim ibn abdullahi ibn umar ya bani labarin cewa lalle mahaifinsa kenan shi abdullahi dan umar yana shiga gaban gawa idan za a kai ta makabarta shi abdullahi dan umar din shine yake shiga gaban gawa in za a kai ta makabarta don haka malam sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga anas dan malik allah ya kara masa yadda wanda malam zai zo da hadisin da ya nuni a ƙarshen baban sai malam ke faɗa cewa hadisin abdullahi dan umar wato haka dai wato abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurai haka ya rawaito shi da ziyad ibn sa'ad da ma ba ɗaya ba daga cikin marwaita daga al'imamu zuhri daga salim daga babansa kwatancin riwaya ta ibn uyaina gaba ɗaya kenan suka ce ibn umar ya ce ya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar suna tafiya gaban gawa sai malam ya ce amma warawa ma'amar ma'amar ibn rashid al-asdi da yunus ibn yazid al-aili da malik wato ibn anas shine al-imamu malik wa gairu wahid da ma ba ɗaya ba daga cikin marwaita min al waɗanda suke mahaddata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun rawaito daga al-imamu zuhri annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yamshi amama janaza cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tafiya gaban gawa haka shi al-Imam Zuhri ya faɗa an gane ko qala Zuhri kuma al-Imam Zuhri yace wa akhbarani Salim Salim ya bani labarin anna abahu kana yamshi amamal janaza lalle mahaifinsa Abdullahi dan Umar ya kasance yana shiga gaban gawa in za a kai ta makabarta sai ya ce wa ahalul hadisi malam ya ce malaman hadisi kullukum gaba ɗayansu ya rauna annal hadith al mursala fi zalika asa hadisi mursal ke shine ma ya fi inganci ya fi dama dama kenan maimakon riwaya ta ibnu uyaina da ya ce daga al imamu zuhri daga salim daga mahaifinsa mahaifinsa ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar suna shiga gaban gawa kenan abin da ya fi inganci na cewa shi al'imamu zuhri shi ne ya ce lalle manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na tafiya gaban gawa kenan hadisi ne mursal mursal in kenan shi ne ya fi inganci kenan an rawaito hadisin al'imamu zuhri ya yi irsalikin shi ma'ana bai faɗi ba wa yake tsakanin shi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda ya ba shi labarin hadisin shi ne kenan ya fi inganci sai malam yake cewa na ji yahaya ibn musa yana faɗa cewa abdulrazzaq ibn hammam na faɗa cewa abdullahi ibn al-mubarak ya ce hadisu zuhuri fi haza hadisin al'imamu zuhuri game da tafiya gaban gawa ya ce mursal an gane ko fi haza mursalin sai ya ce a min hadisi ibn uyaina kenan hadisin al'imamu zuhuri game da tafiya gaban gawa kamar yadda ya ce mazan allah sallallahu alaihi wasallama na tafiya gaban gawa ya ce shine ya fi inganci game da hadisin wato ibn uyaina ma'ana ya fi inganci akan waccan riwaya ta farko da malam ya shigo da ita a baban sai ya ce qala ibn mubarak abdullahi ibn mubarak sai ya ce wa arabna jurayjin akazahu an ibn uyayna yace ina ganin shi wato ibn jurayj al-makki ta hanyar sufyan ibn uyayna ya rawaito wannan hadisi an gane ko dan haka shi ma ya dauka dangane zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam ke faɗa cewa hammam ibn yahya ya rawaito wannan hadisi daga ziyad ibn sa'ad da mansur da bakar da sufyan daga al-imam zuhri daga salim daga mahaifinsa shine ibn umar wa inna ma huwa sufyan ibn uyayna rawa anhu hammam malam yace yanda al'amarin yake sufyan ibn uyayna shine hammam ibn yahya ya rawaito daga wajensa an gane ko ya rawaito daga wajensa ba kenan sufiyanu bai ya rawaito daga wajen hammam kenan hammam kin a karan kansa shine ya rawaito hadisin daga sufiyanu ibn uyaina sai yake cewa malamai sun yi sabani game da tafiya ga bangawa fara'a ba abu ahalil ilmi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihim anna al-mashya amamaha afdal wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasunsu suna ganin cewa shiga gaban gawa in za a kai ta makabarta wato shine ya fi dacewa menene dalilin su wannan hadis sai ya ce kuma wannan fada ce ta al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad wanda daga cikinsu akwai irin su aliyu dan abi talib suna ganin tafiya gaban gawa wato shi ya fi dacewa sai malam yake cewa hadisin anas a wannan babi gairu mahafuz wato hadisi ne sha an gane ko don haka matsayinsa hadisi ne ba'ifi amma a takaice hadisin na anas wato ya inganta ba hadisi bane ba ba'ifi kamar yadda shek nasir ya inganta shi a cikin ahkamul jana'iz shine malam hadisin ya shigo da shi a nan hadisin ibnu shihab daga anas dan malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ababakrin wa umar wa usman kanu yamshuna amamar janaza lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abubakar da umar da usman gaba ɗayansu sun kasance suna shiga gaban gawa in za a kai da makabarta malam yake cewa na tambayi malamina muhammad ibn isma'il game da wannan hadisi na anas sai yake cewa haza hadisun khaba yace wannan hadisi kuskure ne sai yace akhba fihi Muhammad ibn Bakar Muhammad ibn Bakar wato shine ya kuskure a cikin wannan hadisi wa inna ma yurwa hadha hadisu an Yunus wannan hadisi ana rawaito shi ne daga Yunus an Zuhri daga al-Imam Zuhri annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa Abubakar wa Umar kanu yamshuna amama al-janaza an gane ko kenan shi muhammad ibn bakar a nan shi ya kuskure sai ya ce haddasa yunus bin yazid sai ya ce an ibn shihab an anas shi kuma ainihin hadisin daga yunus ibn yazid kenan daga al-imamu zuhri al-imamu zuhri shine ya faɗa ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar sun kasance suna tafiya gaban gawa kenan hadisi ne mursal don haka shi al-imamu bukhari ya ce kuskure ne wanda ya kuskure a cikin riwayar hadisin shine wannan marwaci Muhammad ibn Bakar sai yake fada yake cewa al-Imam Zuhri ya fada yake cewa Salim ibn Abdullah ibn Umar ya bashi labarin cewa lalle mahaifinsa Abdullah ibn Umar ya kasance yana tafiya ga bangawa qala Muhammad al-Imam Bukhari sai yake cewa haza asa wannan shine yafi inganci a takaice abinda muke so mu gane wannan hadisi da hadisai da malam ya shigo da su a wannan babi na tafiya gaban gawa lalle hadisai ne sun inganta abinda kuma suke karantarwa shine shiga gaban gawa shi yafi illa kasancewar shi tafiya in dai mutum dan kafa ne to wannan ya halatta ko ina yana tafiya idan za a raka gawa in ma ya shiga gaba ko ya dawo bayanta ko ya koma damarta ko ya koma hagunkinta kusa da gawar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa arrakibu yasiru khalfal janaza sai ya ce wal mashi haisu sha'a minha khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha manzon Allah ya ce shi wanda ke kan abun hawa manzon Allah ya ce na tafiya bayan gawa a nan za mu gane cewa ƙa'ida in dai kana kan abin hawa in za a kai gawa makabarta ko an ɗauko ta kenan za a kawo ta kenan inda za a yi mata sallah to abin da za a yi duk wanda yake kan abin hawa dole zai dakata gawa ta shiga gaba amma wanda yake ɗan ƙafa manzan Allah ya ce duk inda ya so in ma ya yi tafiya gabanta ko ya yi tafiya bayanta ko damarta ko hagunkinta abinda dai ake bukata ya zamanto kusa da gawar to don haka wannan hadisi hadisi ne sahihi kamar yadda yake cikin sunanin abi dawud da sunanin nasa'i da sunanin tirmidhi da sunan ibn majah sannan kasancewar wannan kenan yana nuna dan kafa babu bambanci ko ina yana iya tafiya illa kasancewar abinda aka fi so in har mutum yana dan kafa to ya tsaya baya gawa ta wuce gaba shi ma ya bi baya me yasa saboda wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zana haƙuƙuwan musulmi akan dan uwansa musulmi haƙƙi biyar daga cikin haƙuƙuwan sai yake cewa wattiba'ul janaiz wato da biyar gawa kaga in aka ce ittiba shine abu ya wuce gaba kai ka biyo bayan shi ya wuce gaba kai ka biyo baya to a ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka fahimci cewa gawa ta wuce gaba kai ka biyo baya wato shine yafi kuma haka aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda a hadisi sahihi yake cewa almashi khalfaha afdalu min almashi amamaha ka fadli salati salati rajuli fi jama'atin ala salatihi fadla aliyu dan abi talib yake cewa tafiya bayan gawa shi yafi game da tafiya gabanta ya ce kamar yadda sallar mutumin da ya a cikin jama'a ta fi sallar da mutum ya yi shi kadai to haka kenan ko kana dan kafa ka bari gawa ta wuce gaba kai ka biyo baya to wannan shi ya fi dacewa don haka matsala ta hamsin da ɗaya a cikin ahkamul jana'iz shek nasir albani allah ya ji kansa yake cewa lakin afdala almashiyu khalfaha ya ce sani dai abin da ya fi dacewa gawa ta wuce gaba mutum ya biyo baya ko da ɗan kafa ne ya ce domin faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wattiba'ul jana'iz wato da shine rakiyar gawa in aka ce rakiya kenan wanda kake rakawa ya wuce gaba kai ka biyo bayansa sannan kasancewar kenan wannan kuma yana nuna mana asali abin da yake sananne a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shine tafiya a kafa kenan in za a kai gawa wanda a babi na gaba insha Allah za mu zo akan wato hawan abun hawa shin ya halatta ko baya halatta in har ya halatta ko kuma yaya ya kamata kenan wanda yake kan abun hawa yayi nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب